يكون معه كان خاسرين وما سبق ناصر الحق ناصر والله لا يعلم المعتدين والعالي حق كرمه ومن يعلم وما بكى عليه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يستغفرون لمن في الأرض والملائكة يسبحون بأمر ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن Ubangiji ya ce, sammai guda bakwai bisa ga irin abubuwan da mutane suke aikatawa na alfasha da yawan kaba'ira da dukkan abubuwan da ake aikata na sabon Allah idan aka aikata ya kadu sama wato da tumatsara mai hinna sai sammai su kusa su tsage su dukkan su guda bakwai su zubo a ƙasa to dalilin wannan azma na sammai da zubowan da suke da niyan su yi za a sami mala'iku mala'iku yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi mala'iku za su yi ta tasbihi na kwantar da hushin Allah wa yastaghfiruna liman fil ardi kuma suna roƙon ma mutanen da ke ƙasa gafara alhali kuma mu'mine suke roƙon ma gafara amma ubangiji ya ce suna neman ma mutanen da ke ƙasa gaba ɗaya gafara domin idan bala'in zai sauka zai game kowa da kowa ne amma ainihin istighfar da suke wa yastaghfiruna liman fil ardi lan ay yastaghfiruna lil mu'minina wal mala'ikatu yastaghfiruna lil mu'minina ربنا وسع كل شيء رحمة وإيمان ففي الذين تابوا واتقوا السبيل وقهم عذاب الجحيم to kaga suna wannan istighfari na neman mummunai gafara ubangiji ya ce ba don mala'ikun da ke tasbihi ba ba don istighfarin da suke neman muminai ba ko suke neman mutanen duniya da sammai sun tsage saboda abubuwan da ake aikatawa da saman su sun kasa na'am
والذين اتخذوا من دون الله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء الله وإن سكركي وسأبوه أن الله با suna gani abubuwan ne abun bauta ma ubangiji yana ganin su kuma ubangiji masani ne bisa ga abun da aka suke aikatawa kuma duk wani abu da kowa yake aikatawa a kansa ne ubangiji zai saka masa wani na taka zuwa ne auliya Allah hafizun alaihim ubangiji mai kiyawa ne bisa ga dukkan abun da suke aikatawa wa ma anta alaihim biwakil ya rasulullahi ba mu aiko ka ka tsare su ko ka fake su ba a'a وما على الرسول إلا البلاغ إياك ناك شيني كيف دمان ذنكي فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم عبد إن أنت إلا إن لك إلا بلاغ إن sun bijire ba mu aiko ka don ka tsare su ba iyakan naka shine ka isa da sako in ka isar da sako shikenan amma Allah nan ai yana fake da su kuma duk abin da suke aikatawa ubangiji ya sani kuma ubangiji zai saka musu a cikin dukkan abin da suke aikatawa ko a bisa dukkan abin da suke aikatawa
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا إليك قرآنا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر وكذلك أوحينا إليك القرآن لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في جنة وفريق في سعير وكذلك أوحينا إليك القرآن يا رسول الله haka muka aiko maka da alkur'ani kamar da muka aiko annabawan da ke gabaninka muka sauke wasu littattafan da muka sauke an ba kowane ba annabi nashi littafi wasu annabawan sun yi amfani da littattafan wasu annabawa amma da muka aiko ka kai ne na ƙarshe sai muka baka alƙur'ani wannan alƙur'ani da muka sauke maka litunzura ummul qura don ka yi wa'azi ka yi gargaɗi ga mutanen makka wa man haulaha da sauran waɗanda ke kewaye da makka mutanen duniya gaba ɗaya kenan ba wai manzancin shi manzo Allah ya tsaya a makka kaɗai ba ne kuma ba an aike shi a makka ba ne annabawan da ke suka gabane shi gabace shi su ne ake aikawa a wuri a ce iyakan annabtan ka wuri kaza kamar na musa bi aikin sultan mubin ila fir'auna kamar ila adin aka huda kaga iyaka inda aka aike su a wajen mutanen su wa qarsalna nuha ila qaumihi fa labisa fihim alf sanatin illa hamsina ama mun aiki annabi nuhu a wajen mutanensa to kaga duk iyaka annabtan annabawan kenan amma manzo Allah salama an aike shi ne a duk duniya sai sa yake wa kazalika auhayna ilayka alqur'ana gashi mun sauke maka wannan alqur'ani litunzira al'ummar qure ka gargaɗe mutanen cikin gari alkura babban gari birni shi ake kira kura gari wanda ya girma wanda ya amsa sunansa shi ake kira kura to a lokacin a yankin wani gaba da alhijaz babu garin da ya girma makka ya fi kowane gari asali kuma ya fi kowane gari girma ya sa ubangiji ya ce mun sauka maka da wani alkur'ani ne ka yi gargaɗi ga mutanen birni su ne ummul kura mutanen cikin garin makka wa man haulaha da duk wani wanda ke kewaye da makka duk duniya gaba ɗaya tana kewaye da makka ne kuma ainihin makka ita ne nan ɗakin kaba nan ne tsakiyar duk duniya baki ɗaya idan ka je ka tsaya bisa ɗakin kaba ko ka zo ka taɓa ɗakin kaba ka je tsakiyar duniya kenan in za ka fuskanci gabas da yamma da kudu da arewa da za ka auna duk tsawonsu guda zuwa ƙarshen duniya daga gabas zuwa ƙarshen duniya kudu zuwa ƙarshen duniya arewa zuwa ƙarshen duniya kaban nan yana tsakiya to tuna ko kaba na tsakiyar duniya to kaga makka ta fi kowane gari girma kenan sannan makka tana da karamcin da har ubangiji yana rantsuwa da ita la kusur bi hadal balad wa anta hillu bi hadal balad kaga ubangiji ya rantse da martabanta saboda girman da Allah ya mata har Allah ya rantse da garin makka makka ta samu girma ne saboda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran wasu annabawa da aka yi wurin kafin zuwan shi manzon Allah amma ba a taba aiko musu da annabi ba amma duk annabawan da aka aiko duniya sai sun zo su yi dawafi a makka sai su yi aikin haji amma mafi yawan su in sun yi wafati na ake binne su a ƙarƙashin ƙaba amma ainihin a aiko musu nasu annabi ta kaman shi ne aka aiko musu manzo Allah shi yasa Allah ce ka gargaɗe su da su da waman haulaha da duk wanda ke kewayen makka duk duniya kenan kaga a nan maka ita ce gari sauran garuruwa gaba da duk ƙauyuka ne tunda ita kaɗai na umar kura kuma ita kaɗai ubangiji ya kamo sunanta sai dai a yanzu hijiran shi da ya zuwa madina to ya sa makkan bata yi madina ba madina a yanzu ta fi kowane gari a duk duniya saboda nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan yake duk abin da makka ta samu na girma ko na martaba ta same shi ne dalilin annabi ta samu girma na an haifi manzon Allah a cikin garin makka ta samu girma na an sauke alqur'ani a cikin garin makka ta samu girma na kakannin manzon Allah a cikin makka suka tashi amma da ya hijira ya koma madina magana gara ake yanzu kabarin sa na madina saboda ka yanzu madina ta fi makka malamai sun yi ittilafi sosai a kai hatta manyan malamai ma irin su imam malik su yi maganganu a kai cewa makka ta fi madina amma banda ainihin masallacin manzala masallacin manzala gaba daya ya yi makka sannan shi ɗakin kaba ya fi masallacin manzala amma banda ainihin raunar manzala inda yake kwance inda manzala ke kwance shi kuma ya fi ɗakin kaba to kenan idan aka je aka dawo gaba ɗaya dai ainihin madina ta fi makkan saboda manzala sun salama yana kwance a cikin madina kuma in zai tashi a cikin madina zai tashi amma yana cewa man zara min fil madinati kuntu lahu shafi'an yawmal qiyamati wanda duk ya ziyarce ni a nan cikin madina ni ne zan cece shi ranar tashi alkiyama ya ce man zara ni ba'adul mamati faka annama zara ni fil hayati wa man zara ni fil hayati kuntu lahu shafi'a yawmal kiyama duk wanda ya ziyarce ni bayan na rasu na yi wafati ya ce baya na kenan duk wanda ya zo ya ziyarce ni a nan cikin gari na madina ya zo ya ziyarce ni kamar ya ziyarce ni ina raye kuma duk wanda ya ziyarce ni ina raye ni ne zan cece shi ranar tashin kiyama amma yana cewa idan dujjal ya bayyana a duniya zai yawace ko ina ba garin da ba zai shiga ba amma manzala sun salama ce dujjal ba zai shiga madina ba mala'iku za su kewaye madina gaba daya in yawon da dujjal ke ya iya shiga har makka zai shiga ko ina zai shiga amma mala'iku ba su bari ya shiga cikin madina yana cewa man sha an ya mutu fil madinati fal ya mutu ana lahu shafi'a yawmal qiyama duk wanda ke so ya mutu a cikin madina to ya mutu duk wanda ya mutu cikin madina ni ne zan cece shi ranar tashi alkiyama alfarma na Allah da manzo Allah ya fi haka nan tsakanin bayin Allah ma ana samu ai wani bawan Allah da ake kira Allah tafsari da ya rasu aka zo aka binne shi ubangiji ya ce gabas gaba gare shi gabas an gafarta ma kabari dubu bayan shi an gafarta ma dubu hagun shi an gafarta ma dubu daman shi an gafarta ma dubu saboda alfarman shi akwai bawan Allah da za a kawo makabarta sanadiyar shi sai Allah ya yi wa'inda ke makabartan akwai wanda za a kawo makabarta azaban da za a yi masa duk wanda ke makabartan sai ya firgita su ba su ake ma azaban ba amma suna ji don ana makwabtaka da juna ana jin abin da ke faruwa cikin wani kabari suna jin irin kugin da mai shi yake yi ko irin rurin da yake yi to zai sa su firgice gaba daya sai hankalin su ya tashi shi yasa ake neman tsari da mugun makwabci a makabarta kada kai makwabta da mugun mutum in kai makwabtaka da mugun mutum abun da ake masa zai shahe ka an binne wani mutum bawan Allah ne yana matashi yana saurayi ya rasu aka binne shi bayan wani lokaci sai wani bawan Allah ya yi mahalki sai gan shi dukkan shi ya fari tas kai da aka binne da kurciya kanka baki kirin ya aka yanzu kanka ya fari tan ya ce wallahi kwanaki aka kawo wani mutum mai shan giya aka binne shi kusa da kabarinmu irin yadda ake masa azaba irin kuwan da yake ya firgita mu ya sa kowa ya yi furfura to kaga su ba su ake ma azaba ba shi ake ma azaba amma azaban ya firgita su har ya sa su yi gurgura gaba daya to ana neman kyakkyawan makwabtaka ko da a makabarta ne magana da cewa duk wanda ya mutu a cikin madina ni zan cece shi idan har za a kawo wani a makabarta allah ya gafarta wa mutane makabartan kowane ne shi almajiri manzo allah ne kuma kowane ne shi alfarman manzo allah ya ce to ina ga shi manzo allah kenan balaka duk mutumin da za a binne baki'a wannan wali'i ne ake binnewa a wuri a gafarta ma bayan allah albarkan wali don wani na ce albarkan wani ko a lahira balantana sahabai balle a ce sahabi mafi yawa duk wanda ya mutu madina ana binne shi ne a baki'a to baki'a nan da ake binne mutane nan akwai sahabbai a baki'a akwai sayyidina usman yana kwance baki'a wanda yake duk girman wali sayyidina usman ya fi shi mukami akwai sayyida aisha mata manzo Allah wanda yake duk matsayin wali aisha ta yi shi mukami akwai irin su abu huraira duk matsayinka na wali taka abu huraira ya fi ka mukami akwai irin su abdullahi bin umara da sauran wasu manya-manya suna nan cikin bakiya wanda da za a ji abin ne ka cikin bakiya ne to nasu ya shafe ka nasu kada ya ɗauke maka ba sai Allah ya maka tambaye ka komi ba saboda kana makwabtaka da waɗanda suke sanadiyar su Allah na iya makowa gafara sannan har yau akwai irin su Imam Malik suna nan cikin bakiya to ba ma su ba gaba ɗaya bakiyan ba ta da nisa da raular manzon Allah gaba ɗaya ga raular manzon Allah kuma ga sai na Abubakar a wuri ga sai na Umar a wuri to in har za a gafarta ma wasu saboda wani wali ina ga wa'annan manyan sahabban kenan ina ga manzala sun salama shi yasa ke cewa duk wanda ya mutu aka binne shi a cikin madina to ni ne zan cece shi amma shi ubangiji yana aikata abun da ya so ne don fa'alu ne lima yuridu in ka cika sako ko ka cika banna bannan yayi yawa in ka mutu za a binne ka in har cikin madinan za a binne ka to ana gina kabarin ana saka mala'iku na cire ka amma ba za su bari ka sauka cikin ƙasar madina ba su mutane ne ke gani sun binne ka a baki'a amma mala'iku sun cire ka za su jefa gawon wani duniya ce inda za a samu aiman shi azaba amma muddin za a binne shi ya tabbata cikin madina ba za a yi masa azaba ba in duk laifin da ya to Allah ya yaye mishi saboda Allah na jin kuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka sauke mishi alqur'ani aka ce litin zura ummul qura wa man hawlahu kai gargadi ga mutanen makka da sauran mutanen duniya baki ɗaya don shi ba annabin makka bane shi annabi ne na duniya gaba daya wal tunzura yawmal jam'in kuma ka yi gargaɗi ranar da za a yi taro shine ranar tashi alkiyama fa kaifa idza jama'ana min yawma la rayba fi wa wafiyat kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun ya ya kenan ranar da za mu tara su gaba daya mu tara na farko mu tara na karshe to a cikin gargaɗin ka kai musu bayanin wannan rana rana guda ɗaya ne wanda ba a taɓa yin irin shi ba kuma ba za a taɓa yin irin shi ba kuma ka yi musu bayani fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wata tawaga a cikin aljanna wata tawaga a cikin wuta wannan aya daidai wannan wuri kadai ya ishi mutanen duniya su shiga cikin tashi hankali ubangiji ya ce ranar alkiyama in an tara dukkan halitta baki daya zai tsaga ya ce ha'ula ila jiratin wala ubali wa ha'ula ila nari wala ubali wannan tawaga a kwashe su kan akwai aljanna ban damu ba koma me suka yi a dai kai su aljanna wannan tawaga kaf a kai su wuta ban damu ba koma da suka yaji a kai su wuta to wannan wuri akwai haɗari kuma akwai tsoro idan har Allah zai tsagace a kai wuta bai damu ba ya tsagace a kai aljanna bai damu ba ai kai dan adam baka san ina kake ba komi imanin ka baka san inda za a saka ba bayan Allah suna rayuwa suna jin tsoro su'ul khatima ce ko ko suna jin tsoron akhirul yawm rana na ƙarshe suna jin tsoron mummunan mutuwa saboda ba a san inda za a kwana ba duk abun da za ka yi ka shiga aljanna wani ya irin shi an sa shi wuta laifin da duk za ka yi ka shiga wuta wani ya irin shi an ga dama an sa shi aljanna domin littafi ya riga ya rigaya duk abun da za a rubuta an riga an rubuta manzala salama wata yarinya ta rasu matar Aisha ta ce Allah sarki yarinya kalma ba ta samu Allah ba tana aljanna sai ce a'a kowa kafin a halicce shi an riga an yi musu mazauninsa tun kafin a halicce ka a yi maka mazauninka in an sa ka cikin yan aljanna ne to duk abun da za ka yi za ka kare ka shiga aljanna ne in an rubuta ka cikin yan wuta ne duk yadda za ka kare rayuwar za ka koma ka aikata aikin da zai sa ka wuta kuma ko da aikin ɗan karami ne in ya rubuta ka cikin yan wuta na iya kama ka da laifi saboda in dai kai ba ma'asumi bane kana iya saba ma Allah ba tare da ba ka sani ba kuma kana iya saba ma Allah in ya yahe shi ne ya yahe in ba yahe ba sai ya kama ka da shi to wannan wuri akwai hadari sosai an wani babban wali bawan Allah ne ya zauna ya yi ta kuka tun da safe ke kuka har yamma aka ce masa me ke damun ka me kake wa kuka ya ce wallahi ina tunanin ranar karshe ban sani ba ina cikin fariqun fil jannati ne ko fariqun fil sa'ir ina cikin waɗanda za su je aljanna ne ko ina cikin waɗanda za su je wuta kaga tun na ban san abin da aka rubuta min ba shine nake tunane shine nake kuka manzo Allah yana cewa wala yu'tabaru bi kasratil a'mal inna ma yu'tabaru bil awakhir ba a lura da yawan ayyukan da kake yi ko ibadun da kake ko alkhairin da kake a'a ƙarshen nan ake kula da shi ƙarshen nan ne abin tsoro to wani iri idan aka ce za ka shiga ai baka sani ba annabi sallallahu alaihi cewa kana iya yin aikin yan aljanna sai ya saura kafa guda ka shiga yan aljanna sai littafi ya riga wanda aka rubuta cewa kai dan wuta ne sai kai aikin yan wuta a rannan rannan kuma sai ka mutu ka shiga wuta manzon rasul na cewa mutum na iya yin aikin yan wuta sai ya saura kafa tako ɗaya shiga cikin wuta an riga an rubuta cewa dan aljanna ne sai ya yi aikin yan aljanna sai ya mutu rannan kuma sai shiga aljanna to kaga wannan wuri wuri ne mai ban tsoro tunna ba wanda zai ce ga abun da aka rubuta mishi kuma abin ya riga ya gabata an riga kuma an rubuta haka ɗin yake kuma la tabdila li kalimatillah ubangiji bai canza maganarsa ko ya canza wani tsari nashi da yayi duk abun da kaga yana tafiya a duniya abu ne wanda yadul qudrati huwa alladhi yakhluqu kulla shay'in an riga an tsara duniya tana tafiya ne kamar kasa ɗin bidiyo ba wai yanzu ake yin abun ba a'a ya riga ubangiji ya yi abun gaba ɗaya yanzu kasan ne ke tafiya sukul mukadarati ne ila aukatiya sukul mukadarati ila aukatiya ana kora komi ne zuwa lokacin shi duk abun da kaga ya zo to dama lokacin shi ne yayi zuwa jim kadan zai wuce yanzu na cikin ramalana kasa din na tafiya cikin ramalana da ramadanan ya wuce kuma wani yanayi zai shigo shi ma da ya wuce wani yanayi zai shigo bana sai ka ga rayuwar shekarun daban baɗi sai ka ga shekarun daban wanda ke mulki yanzu zuta ƙasa na tafiya sun gama wasu sun hau su ma sun gama wasu sun hau haka zai ta tafiya haka zai ta tafiya har alamu alkiyama na zuwa kasadi ya kai ƙarshe alamu alkiyama na zuwa har ranar za a yi tashi alkiyama an kai ƙarshen kasar kenan dama ubangiji ya tsara abun shi ya gama komai da komai kullu yawmin huwa fi sha'ani kowane lokaci abubuwan ke gudana kamar da Allah ya tsara haka suke gudana to ba za a canza ba to wannan an riga an ce waɗannan za su je aljanna ko ni suka yi an riga an ce waɗannan za su je wuta ko ni suka yi maza Allah sallallahu ya ga musu habai san afala nattaqiu to in haka ne ba sai kowa je dogaro ba kawai a daina bautan kowa je zaman shi tunna dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne sai ke la kullum ya suru Allah ma kuli kalahu kowane an ɗora shi kan hanyar da aka halice shi a kai idan ubangiji na sai sa ka aljanna ne sai ya ɗora ka kan hanyar aikin aljanna ka yi imani da Allah da manzon Allah ka zama musulmi ka yi ta ibada ka yi ta bauta ma Allah ya ɗora ka akan hanyar aljanna idan yana so ya ɗora ka kan hanyar yana so ya sa ka wuta ne sai ya ɗora ka akan hanyar wuta shine ka zama kashiri ko ka zama fasiki mai mummunan banna sai ka zama to fasikanci ya zo ya fi daga cikin musulunci domin shi musulmi an yi masa alkawalin shiga aljanna inda ya mutu yana musulmi ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasadiqina wal mutasadiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dhakirina Allah kaseeran wal dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima kada in mutu ya mutu yana musulmi ana sa ran zai shiga aljanna tun ya ce a lahum maghfiratan wa ajran azima mun tanada musu gafara da sakamako mai girma kenan in dai mutum ya zama musulmi yana cikin fariqun fil jannati inda ya mutu akan musulunci don mutu akan musulunci shi ake bukata abubuwa da yawa ana aikata su wa'anda yake suna sa mutum ya fita musulunci amma sai a bashi ya tafi sai ya zo lokacin da zai mutu wurin fidda ran nan ne hadarin yake wurin da za a fidda rai to nan ne ake cire imani in dama ba zai mutu da imani ba ya gama sallan ya gama azumi ya gama komi amma an ce dan wuta ne kuma Allah ya riga rubuta dan wuta ne to sai ya zo wajen mutuwa sai ya faɗi wata kalma ko a sa shi ya aikata wani aiki yana rike da kanshi ne bai da kanshi sai a sa shi ya faɗi wata kalma wadda za ta fidda shi musulunci sai a cire ran a lokacin sai mutu kafiri amma mutane musulmi da ke tare da shi ba wanda ya sani za a iya a yi mai wanka a yi mai sallah a binne shi kuma dan wuta aka binne ba tare da an sani ba a nan mazala yana cewa man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma idan musulmi ya bude baki ya jefe musulmi da kalmar kafirci mutumin nan yana sallah ka shaida yana sallah mutumin nan yana la ilaha illallah ka shaida yana la ilaha illallah saboda ra'ayi ko saboda wani kwangila da aka baka ko saboda neman shugabanci ko neman girma sai ka kasarta shi kawai cewa duk wanda ya abu kaza nan kafiri ne duk wanda ya kaza kafiri ne to wannan kalma fa annabi ya ce duk wanda ya faɗa ma wani musulmi to cikin su biyu dole guda ya zama kafiri mazala ce kalmar takan fita cikin bakinka ne kamar tsuntsu sai ta je ta sauka bisa kanshi idan ta je za ta sauka bisa kanshi in ta iske shi musulmi ne yana la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kuma yana sallah to ai shi musulmi ne gashi yana kalmar shahada gashi yana sallah kuma ka ce mai kafiri to kalimar ta zo kamar tsuntsu za ta sauka bisa kanshi ta iske shi musulmi sai kalimar ya dawo kai da ka kafa shi sai ya sauka a kanka to amma kuma kaga ya sauka kanka baka sani ba sai ka je ka yi ta ibadan ka kai ta abubuwan ka sai ran da za ka mutu idan azra'ilu ya zo karɓa rai to sai mala'iku su gaya maka annabi baya ƙarya annabi bai wasa annabi ya ce duk wanda ya ce ma wani kafiri kuma mai shi ba kafiri ba to ɗaya su biyu ɗaya ya zama kafiri to yanzu mun kalmar ta je ta iske shi musulmi ne yana sallah yana ibada kalmar ta dawo kanka yanzu ka zama kafiri tunda magana annabi gaskiya ne to haka yanzu kai ne kafirin sai su cire imani dama riga ne ai imani riga ne magana su tana cewa ai imani riga ne idan mutum ya zo la yazin zani wa huwa la yazin zani hina yazin wa huwa mu'min wa la yashrabu sharu hina shirbu wa huwa mu'min to duk irin wa'annan ai cirewa ake annabi na ce duk mai shan giya ba zai sha giya ba lokacin da ke shan giya yana mumini sai an cire rigar imani haka mai zina in yana yi ana cire rigar imani amma in ya tuba sai a maida masa rigarsa to a nan ka ce ma wani kafiri lokacin kana cikin mulki ko kana cikin ganima ko ana baka kuɗi an ɗauke ka kwangilan zakin bayan Allah kana ta kafirta musulmi kana ta zakin wanda kaga dama akan abin da musulunci ne kafirta shi ba musulunci na da abun da yake kafirtawa kuma yakan kama sunansa ubangiji ya ce ma faranna fil kitabi min shay ba mu ba komai ba cikin alqur'ani mun kamo shi kuma wannan musulunci daga Allah sai annabi su kadai ke da iko a cikin sa Allah shi ke da musulunci ba wanda ya isa shigar da wani abu a cikin musulunci sai manzon Allah shi ko manzon Allah bai shigar da komai sai abun da Allah ya ce don la ta kwanan hawa annabi bai magana da son zuciya amma kai ka zo ra'ayinka kawai saboda baka son su wani ko su wani ba su akidanka ko su wani ba su kungiyanka ka tabbatar da mutumin nan na sallah amma ka zo ka zauna kana cewa wanda ya kaza kafiri wanda ya kaza mushriki to ba wasa bane in kai ka dauka wasa ne ba Allah bai wasa a a billahi wa rasuluhu ya kuntum tastahzi'un ana istihza'i da Allah ne ko ana yadda manzo Allah ne ba a wasa da Allah ba a wasa da manzo Allah ba a wasa da alqur'ani to sai ran da zaka mutu kana tinkaho wai kai ahli sunna ne ko kai wanne imani ne ka gama kafirta kowa kuma kai ke kan kafirci ba tare da ka sani ba to sai a zare rigar imani sai ka mutu kafiri sai mai shi mutu kafiri shi da sai a ɗauke shi kafiri a ji a binne an binne kafiri makabarta musulmi yana shiga kabari mala'iku sai su cire shi su jefa cikin kafirai a je can a yi sai masa azaba ranar tashi alkiyama sai ya tashi kafiri akan kalmar nan da ya gaya wani bawan Allah saboda haka manzala na cewa sibabul muslim fusukun wacce tamu kufurun zagin musulmi fasikanci ne fada da musulmi butulci ne kai da aka hana ka zagi musulmi yaya za ka samu daman kafirta musulmi zagi fa aka hana kai fa manzala na cewa almumin almuslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne almuminu kal bunyanu yashidu ba'dahu ba'dan haka manzo Allah ya ce mazala ce mumini kaman tubali ne kaman bulo ne idan aka aza bulo in ana so ya tsaya to a aza wani bisa in ana so ya tsaya a aza wani bisa to yadda ake aza su haka suke kama juna haka mumini yake an hana ka ka zagi zagi ma mazala sallam bai taba zagi ba bai taba yi ba mazala bai taba tsoki ba na taba jin wani jahili malami ko in ce fasiki malami yana ya ce wai tafsiri yake ko wazi yake yake cewa ai annabi ya fi kowa zagi manzo Allah ke zagi manzo Allah ya hana zagi ai manzo Allah ya hana aibantawa annabi bai taba zagi bai taba ma tsoki ba balle ya zagi bai annabi ya fi kowa sani Allah to me zai sa ya zagi ya san ko me Allah ne ya yi shi to kai ma mumini an hana ka zagin musulmi dan uwanka kuma an hana ka daga hannu ka taba musulmi dan uwanka musulunci duka ya hana wannan to tunda ko musulunci ya hana wannan bai kamata musulmi ya yi ba balle har ka buɗe baki ka gaya wa musulmi dan uwanka maganan da ba haka yake ba to idan ko kai masa kazafi ne innal ladina yarmuna al mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad tabalu buhtan wa isma mubina duk wani wanda zai jehi musulmi mumini da kalima da ba aikata ba ubangiji ya ce ya ɗauko babban kaya don sai muku hukunci ran tashar kiyama misali ka jahi mace da zina kuma ba ta zina kila bata taba yi ba ka ce ai karo ce to wannan kalma da kai mata kazafi sai ai muku hukunci ran tashi alkiyama sai ka kawo shaida lalle karuwancin kike yi duk kalmar da zaka jefa ma mutum ai wannan mutum banza ne fasiki ne in ka ce mutum fasiki ka nuna yana aikata wani babban laifi tsakanin shi da Allah kenan to in ko ka zage shi da wannan kalma to sai ka kawo hujja a kai in baka kawo hujja ba kai ka faɗi magana ta wuce ka zo alkiyama sai ka maimaita magana domin sai an tambaye ka me yasa ka gaya musu abin da ba haka yake ba to sai ka shirya kare kanka kenan to ya kamata kowa ya kiyaye karshe da abin da zai faru karshe kowa ya taka tsantsan kowa ya taka tsantsan bai kamata mutum ya magana akan abin da bai sani ba sannan ya kamata a yi ma musulunci adalci a yi ma musulmai adalci wannan musulunci fa ana kokarin ja waɗanda ba musulmai ban da su shigo ciki to bai kamata a ce na cikin kuma ake hiddawa ba na yi sallah na azumi ka ce mushriki wancan ya yi sallah azumi ka ce kafiri wancan ya yi sallah azumi ka ce kafiri to ka kori duk musulmin da ke cikin su aka bar mu annabi musulunci ba naka bane ai ba a sauke maka komai ba ba ka da musulunci ba ka da alqur'ani kaya ne na Allah sai manzon Allah shi kuma Allah ya yarda da musulmai ne a wurin Allah da manzon Allah in ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka zama musulmi kai sallah kai azumi kai zakka kai haji ko ka hi kowa shan giya duk duniya ba wani sai ce ma kafiri tsakaninka da Allah ne in ya ga dama zai yaye in ya ga dama zai ce don mi kai kuma in dai har kana sallar kuma ka mutu kana sallar to ko ka bi kowa shan giya in ya sa ka mutu wata sai ya fi da kai ya sa aljanna don zai kama ka da laifi ne nan me yasa ka sha giya amma kalmar la ilaha illallah wannan fa ba za ta baka cikin wuta ba sai ta fitta kai ta sa ka cikin aljanna kowace irin ne shi ka aikata ma Allah in dai kai musulmi ne to za a yi maka hisabi za a yi maka azaba daidai girman laifin ai wani yakan shiga wuta ya kwana guda ya fito in misalin kwana don babu kwana lahira amma ana kazartawa kamar kwana guda ya fito wani ma za kazarta ne kamar yini guda ya fito kai wasu ma sun shiga cikin wutan wutan ya kama su daidai gwiwansu wasu ma ya kama su daidai dudduge manzala sallallahu ya ce wasu ma na cikin wuta amma kwana suke yi wasu kuma suna cikin wuta amma suna jin shi ne kamar zazzabi a cikin jikinsu kamar ne irin da kaka jin zazzabi ka sha paracetamol haka suke ji to kaga waɗannan an kama su da laifi an je a wanke laifin amma babban laifi ne ka bude baki ka furta zagi musulmi mummunan zagi ma irin kafirci a kiyaye fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yayi musu gargadin cewa wata jama'a tana cikin aljanna ranar kiyama ubangiji ya ce sanan wata jama'a kuma tana cikin wuta Allah ya samu cikin na aljanna
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته وظالمين ما لهم من ولي ولا نصير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمين ما لهم من ولي ولا نصير ولو شاء الله دا أبنجي يا سويا قداما لجعلهم أمة واحدة سيسن يا دنيا كوا مسلونتا إن الله يا قداما gaba ɗaya zai sa duniya kowa ya musulunta kayan shi ne amma wannan ya zaru na muktalifi na illa ma rahimu rabbi ubangiji ya ce ba za su gushe ba suna masu saɓani wa'in ga su je a musulunci wa'in ga su je a kafirci ya ce sai wanda na ga dama na zaɓa na yi masa rahama sai in sa shi cikin musulunci wannan shiga kafirci da na musulunci na Allah ne ittabi ma yuhi ilayka min rabbik la ilaha illa huwa arid anil mushrikina walau sha Allah ma ashraku wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma ta'lam bi wakil haka Allah ga manzo Allah ittabi ma yuhi ilayka min rabbik kabi abinda muka aiko maka in aka yi magana da shi ana magana da mu duk duniya ne in aka yi magana da shi ka bi abin da muka aiko maka la ilaha illa huwa wa arid alal mushriki babu abin bauta ma sai Allah ka kauda kanka daga dukkan mushrikai Allah ya ce walau sha Allahu ma ashraku da ubangiji ya ce da na ga dama tsahi ma kowa bai kuma haka ne in Allah ya ga dama ba wanda zai bauta ma wani abu ganin daman shi ne ya ce wannan ya zama musulmi wannan ya zama kafirai لا جعلهم أمة واحدة ولكن يحل في رحمة من يشاء amma yana shigar da wanda ya ga dama a cikin rahama magana da muka yi kenan wanda ya ga dama ya zaba sai mai da shi musulmi ya tsira lahu sai a sauƙaƙa masa duka aikin musulunci ya rayu cikin musulunci ya mutu cikin musulunci a binne shi kuma ya shiga aljanna ya ga dama kenan wanda ya ga dama kuma sai ya ɓatar da shi mutane sun Allah ya kasa su kashe hudu duk duniya ya kasa su kashe hudu akwai mai arziki da zai tashi mai arziki ya rayu mai arziki ya tafi mai arziki shi ne ya tashi yana musulmi kila iyayensa musulmi ne an aihe shi cikin musulunci ya rayu cikin musulunci ya girma cikin musulunci ya mutu cikin musulunci don man na sha'afi shay'in sha'afi wa man sha'afi shay'in شاب فيه ومن شاب في شيء مات فيه ومن مات في شيء حشر فيه يوم القيامة idan mutum ya tashi a cikin abu yakan girma a cikin abun yakan tsufa a cikin abun yakan mutu a cikin abun akan tada shi a cikin abin ranar tashi alkiyama idan aka same shi sa'idi ne zai tashi yana musulmi ya girma yana musulmi ya mutu yana musulmi kaga wannan ya zama mai arziki na farko mai arziki na ƙarshe akwai wanda Allah zai yi shi ya zamanto sa'idan ne a duniya shakiya ne fil akhirati mai arziki ne a duniya amma matsiyaci ne a lahira ya tashi yana musulmi yana bauta ma Allah sai ya zo gab ga mutuwa sai kuma ya koma kafiri sai ya mutu ya mutu kafiri ya koma shakiyan kenan mai arziki a duniya mara arziki a lahira akwai wanda zai tashi shakiyan ne a duniya amma sa'idan ne fil akhirah mara arziki ne a duniya amma mai arziki ne a lahira kaga ya tashi shi ba musulmi ba ne ya duk abun da ya ga dama duk irin abun da ya so zai yi daga ƙarshen rayuwa kuma sai ya zo ya musulunta ƙarshen rayuwa sai ya zo ya musulunta idan ya musulunta kuma sai shiga aljanna akwai wanda zai tashi shi matsiyaci ne a duniya kuma matsiyaci ne a lahira ya tashi bisa kafirci ya rayu bisa kafirci ya mutu bisa kafirci kuma ya je ya shiga cikin wuta saboda haka ubangiji ya riga ya raba mutane ya ma kowa mazauni amma wanda ya so ya ji alahu fi rahmatihi yakan sanya shi a cikin rahama na'am wa ma lil zalimin min asayr min waliyyin wala nasir wa ma lil zalimin min waliyyin wala nasir amma su azzalimai waɗanda suka tafi akan kafirci ba su da mai taimako alwaliyun mai taimako shi wali walitaka suna ne na Allah Allah karan kansa ana kiransa alwaliyu kaga Allah bai daukan annabta baka ce ma Allah annabi baka ce ma Allah nabiyun a sunan Allah babu nabiyun baka ce ma Allah rasulun a sunan Allah babu rasulun amma yana da waliyun yana daukan waliyu saboda girman walitaka ubangiji ya ce su waɗannan azzalumai ba su da wani wanda zai jibinci al'amarinsu min waliyin wala nasirin ko wani wanda zai taimake su a ranar tashin alkiyama shi ainihin taimako ana samun shi a nan duniya sannan ana samu a lahira amma shi taimakon lahira sai in ka tafi da imani don mazalla cewa a shafa'ati haqqun fa man kazzaba hala yanaluwa ceto na gaskiya ne kuma duk wanda ya karyata ba zai sami ceto ba annabi ya ce duk wanda ya ce ban ceto to ba zan cece shi ba to tun da ya ce ceto shi gaskiya ne kaga zai yi kenan taimakon kenan amma taimakon mazala ce ni ceto na ga masu kaba'ira ne waɗanda suka yi laifi sun cancanci a kai su wuta to su ne nake ceto ubangiji ka yaye musu sai ce na yaye matsayin shi ne girman shi ne duk wanda annabi wala wala min zalala mu an fasa mu ja'u ka fastaghfirullah wastaghfirullah mu rasul la wajadullah tawwabur rahima da a ce duk duniya ma duk wanda ya yi laifi zai zai sami manzon Allah ya roƙi Allah gafara annabi ya ce Allah ya fiye mishi Allah ya yaye kalma ɗaya annabi kai duk da ɗaga hannu annabi ya kafi ya magana an yaye kuma ko gobe kai laifi in har ka je Madina bisa rawar manzo Allah bisa kabari manzo Allah idan ka roƙi Allah Allah laifin ga da nayi Allah yau gani gaban wanda ka fi so Allah yau gani gaban masoyinka Allah gani gaban wanda kake jin kunya Allah ka yace min don girman manzo Allah Allah ya yaye duk zunubin da kai Allah ya yaye saboda yana ganin girman su kuma yana jin kuyansa Allah ba zai kama ka da wannan laifi ba shi yasa ubangiji yake cewa wa'annan azalumai su ba su da wanda zai taimake su a lahira amma a duniya kan ai gidan kowa ne kila ma an baka da kirki a duniya an fi kula da kai kuma ka fi samun abubuwa amma in kana da kwarai a duniya ma ka fi shan wahala to amma a lahira akwai bayan Allah da yawa ai wani bawan Allah a lahira wasu mutane an zo za a wuce da su wuta shi yana cikin aljanna ya fito ya dan shakata sai ya gansu ya ce mala'iku ku zo me suka yi ubangiji ne ce a kai su wuta me kuka yi suka ce wallahi mun yi laifi ne sai ce mala'ikun nan ku rabu da su ku rabu da su su shiga aljanna ubangiji ka yahi musu ubangiji ya ce na yahi bayinsa ne waɗanda yake ji da su annabi ya ce ni zan ceto annabawa za su yi ceto alƙur'ani zai ceto addinin musulunci zai ceto har ma yake ba da kissa yake cewa an zo wajen taron hisabi gaba daya an tara kowa da kowa na farko na karshe kowa ya taru ana so a fara hisabi sai ga addinin musulunci addinin musulunci ya zo da manya-manyan kaya masu kyau masu walkiya addinin fa da kansa fa ya zo da kyakkyawan kira da ya zo sai ɗauki sai na umar sama addinin musulunci ya sama sai na umar kaya kowa na kallo dukkan halitta na kallo aka yi mai rawani aka ɗauke shi aka kai aljanna sai aka tambaye shi aka ce ya rasulallah ko da aka dauki sai na umar aka kai aljanna abubakar na ina ce ya iske abubakar shiga aljanna yana jira shi abubakar ne fa shi ambaru din shi ne farko kuma mazal su da ce sai na umar ne farko wanda Allah zai ba har murar tashar kiyama shi ne farkon da Allah zai fara musafa da shi amma duk da addinin musulunci ya dauke shi ya kai shi aljanna sai ya iske sai na abubakar a cikin aljanna to kaga addinin musulunci shi karan kansa yana ceto zai ceci musulmi sannan alqur'ani yana ceto to annabi na cewa akrimu ahlullah abu hurairah na ce alillahi ahlun yace na'am alhamilun alqur'ana kuma ahlullah hum fi zillallahi yawma la zilla illa zillu makaranta alqur'ani ko da za a zo ana hisabi suna karkashin al'arshi ba su ma san ana yi ba sai sun gama sai alqur'ani ya dauke su ya kai su aljanna kaga musulunci zai yi ceto alkur'ani zai yi ceto ba za su ce annabawa gaba ɗaya su za su yi ceto kowane ba annabi zai tsaya ya ceci al'ummansa sannan shi shugaban gaba ɗaya shi ne jagoran ceton sannan bayan allah nagari waliyai su ma za su yi ceto bayan allah nagari wa'anda allah ya zaba su ma za su yi ceto sannan akwai kyakkyawan aiki wa'anda allah ya karɓa su ma da kansu za su zo su yi ceto ranar tashar kiyama ai yana cewa a aljanna akwai wani kofa ba mai shiga sai mai azumin ramalana kenan azumin ne zai cece ka ya saka cikin wannan hanya ka shiga yana cewa a han- a aljanna akwai wani kofa ba mai shiga sai manomi sai waɗanda ke noma al'umma da ci su ɗaya za su shiga wannan kofa su aljanna sannan har yau maza su yana cewa mutum ne za a yi mai gafara Allah ya mai gafara ya yaye mishi ya ce a kai shi aljanna sai an gangaro da shi za a zo bakin aljanna sai an zo fafa aljanna sai ya tsaya malaku su ce shiga mana sai ce a ba zai shiga ba ina mahaifina ne Allah ya ce malaku ku nemo mahaifin shi sai an je a nemo mahaifin shi to gashi ubangiji to ina so shiga da mahaifina Allah ce na gafarta masa shiga sai ce ina mahaifiyata ne Allah ce malaku ku nemo mahaifiya sai an nemo ta an kawo sai a ce gata shiga sai ce to yanzu kan sai ya shiga da iyayensa da babansa da mamansa shi ya cece su ya shiga da su cikin aljanna saboda kyakkyawan aikin da ya yi wani kan zo da lada ladan ya yi yawa sai a ce dangin shi na uba ya kawo mutum dubu saba'in dangin shi na uwa ya kawo mutum dubu saba'in duk cikin ladan shi an gafarta musu an sa su aljanna to ashe kenan kaga ceto ma yana da yawa kenan ayyukan kyakkyawa ma za su yi ceto saboda haka duk waɗannan abubuwa suna kuma samuwa ne a cikin waɗanda Allah ya rubuta dama ƴan aljanna ne idan ubangiji bai sa mutum zai shiga aljanna ba duk abun da yayi sai a taushe shi sai a koye shi akwai waɗanda za a zo lahira a kwashe su a je a koye cikin wuta ana ma neman su ba a gari su suna can cikin wuta an koye ya ga damar ya halicci wasu a wurin masu kama da wa'ancan ya ce to wanda kuke neman ga su a gaisu aljanna saboda haka a kiyayi Allah na'am
والذين اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير والذين اتخذوا من دونه أولياء فالله هو ولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير والذين اتخذوا من دونه أولياء وإن سكركي وسأبوا هو دما الله بتشي وسونا أبين بوتا ما سونا مجد إنتان أمر يسوع kamar da muke bayani kullum wani abu ya faru kana gani wani abu ne ya taimaka maka ko wani boka ya baka wani abu kana gani abin nan shi ne ke taimaka maka in ba don abin nan ba da abin bai yiwu ba a'a ai komai Allah ke yi babu abun da wani abu ke yi ko da ma abin ya yi a bayanin da muka yi tafsirin na jiya ko da ma gunkin ya yi abun ba gunki ne ba Allah ne ya yi domin wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da ku da dukkan abun da kuke aikata Allah ce ni na yi ku to na ji to gunkin waye shi ai Allah yi shi karshe dai a ce itace ne ai Allah itace in ma wani karfe ne ai Allah yi shi in ma wani abu ne ko ne shi Allah in ma aljani kake bauta ma aljanin ma Allah ne halice shi in ma shaidan kake bauta in ma mala'ika kake bauta ma Allah ne halice mala'ika to kenan duk abu da zaka bauta ma Allah Allah halice shi sai sake cewa wa'anda ke rikan wasu abubuwa su zama su ne majibinta al'amuransu fallahu huwal waliyyu ubangiji shine fi cancanta a rika masoyi ubangiji shine fi cancanta ya zama yana jibinta al'amuran kowa da kowa duk wanda ya yi imani dama da mala'ika jibril ya zo yana tambayar manzon Allah akan islam da ya zo wajen imani ya ce al'iman an tuminu billahi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmal akhir wal khairi wal sharri kulluhu min indillah to idan ka hau kan wannan kujera wallahu huwal waliyu kai imani da Allah da annabawansa baki daya da littattafan da aka sauke baki daya kuma ka yarda da dukkan alkhairi daga Allah ne sharri ma in ya zo daga Allah ne to kaga ka kauda komai a cikin zuciyarka ka kawo Allah duk abu da zai same ka ka sani Allah ne ya maka to a lokacin Allah shakki jibinta al'amarinka shi dan adam bai da tasiri a kanka kamar da muke bayani kullum bai iya yi maka komi inda yana iya yi maka da yayi maka shi da yayi maka shi ai bai iya yi maka ne iyaka abun da yake iya yi maka duk abun da kaga yayi maka nan daga Allah ne idan Allah ya ce tashi je ka ba wani dubu hamsin to ko yana so ko bai so sai ya tashi ya zo ya bada idan ko Allah ya ce kada ya baka din to kowane kaso abin ba zai baka ba don Allah ne bai baka ba to haka duk abun da kaga ya same ka abin nan daga Allah ne kai tsaye mutum bai da komi ina mutum yake balle ya wani abu ai bai abin da yake iya yi shi ma karan kansa juya shi ake dan adam din idan wani asiri yake so ya maka abubuwan nan da yake nema ya hada asirin Allah ne su in itace ne ya ɗebo ai Allah ya itace in wasu abubuwa ne ya samu ya haɗa maka asiri ai Allah ne ya abin ɗin kuma idan ya halba abin in Allah bai dafa abin bai kawa idan abin ya zo dubu nawa aka yi maka bai same ka ba ka ma san ana yi to haka komai da komai Allah ne ke in ka gane Allah ke komai ciwon ka ya warke kuma in za ka roƙa wata rana Nazarar Sallama ya koyi Abdullah bin Abbas bisa hadari ne ubangiji mauti wa ala kulli shay'in qadir wa huwa mauti ubangijin nan shike raya dukkan matacce wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma mai iko ne akan komai da komai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أكرمك الله mai wannan tambaya na farko na cewa idan namiji ya ce wa mace da ke gidansu ba tare da cewa ya sake ta ba menene wannan kalmar yake nufi ai shi saki daga niyya ne in ya ce ki je gidan ku ai shi da sai ta je gidan su mana yana so ta je daga da babanta ne ko mamanta ko kuma ya dan gaci ne yana so ta je ta huta ai bai ce ya sake ta ya ce ki je gidan ku le shi ne ai ya taimake ta
to akar Allah idan ta zai gidan ba sai ya ce ta dawo ba komai daɗewan auren na nan
ta daɗe bai ce ta dawo ba na ko za ta shekarar dubu gida a wurin nan tunda bai sake ta ba masha Allah sai tambaya na gaba na cewa akar Allah mace tana iya neman hutu ga haihuwa
mace ta nemi hutu ga haihuwa na a ba inda aka ce mace ta nemi hutu ga haihuwa domin yana cewa ta zawajin wujuda an wuluda fa inni mufahirun bikum al anbiya a yawm al qiyama aw mukasirun bikum al anbiya yawm al qiyama annabi ya ce ku yi aure da yawa ku yi haihe haihe da yawa ina so in yi ma annabawa alfahari da ku ne ranar tashiyar kiyama ko in nuna ma annabawa na fi yawan jama'a ranar tashiyar kiyama saboda haka kaga annabi na bukatar aihu da yawa sai ya ji hassan jikan manzon Allah mace ɗari biyu ya aura duniya ko duk ƴan mata budurwa ɗari biyu ya aura saboda yawan haihuwa da suke so sai na Umar yana yawan aure ya sake in ta haihu kwana biyu ya sake ta ya auro wata in ta haihu kwana biyu ya sake ta sai na Ali yakan auri mace hudu rana guda ya saki hudu rana guda saboda a samu zuriya da yawa saboda annabi ya ce ku aihu da yawa in alfahari da kuran tashar kiyama sannan in ka haifi 'ya'ya duk shaidan da yayi ana rubuta ma lada duk numfashin da yayi inda yana duniya ana rubuta ma lada har da ya mutu ko su nawa ne
sai amma tana iya neman ma- majimin rashin haihuwa in akwai matsala in akwai rashin lafiya ko an zo ji haihuwa akwai wahala to tana iya neman ma kanta mafita don ta kare lafiyar kanta amma ba don ta ce wai ta gaji za ta huta ba ana kira turawa Ta haihu kamar goma sha biyar ko goma.
ta shi goma sha biyar akuya ne
na sai tambaya na gaba na cewa akan wakalla menene hukuncin namijin da ya ƙara aure wato ya yi amarya amma yana nuna fifiko akan amarya bai taba kai uwar gida wajen tafsir ba amma tun da ya aure amarya sai ya fara ɗaukar ta yana kai da tafsir wala ta mailu kullu mailin fatan da ruha kal mu'allaka Allah ya ce kada ka auri mace ka karkata wurin guda ka bar gudan kaman abin da ke rataye a'a shi adalci ake so in ya kawo amarya yau gobe ya kawo uwar gida sai in uwar gidan ne ta ce ba ta iya zuwa to in ta ce ba ta iya zuwa wannan baya da laifi sai ya ɗauko wanda ke iya zuwa su zo tare amma in dai ra'ayinsa ne bai kamata yana yin haka nan ba in yayi haka nan ya cuci uwar gidan kuma Allah zai musu hisabi
Na'am. a cikin tambayan ta kuma ta ce akar lahu uwar gida ne take da 'ya'ya bakwai ita maryam tana da ɗaya ko biyu haka amma wajen raba abubuwan abinci sai rinka rabawa daidai wannan ya kamata bai yi adalci ba kullum ina faɗi idan akwai yara da yawa wannan ɗaki wannan ɗaki yaran ba su da yawa kamar misali kamar ni bari ba da misali da ni ni in na zo rabon abu ni kan kira kowane yaro ne in bashi nashi in ba uwayen nasu sane in ba yaran nasu to shi yana an zauna lafiya amma in ka zo ka ce bari ka ba wannan ɗaki daidai da wannan ɗaki ai ka yi cuta ni komi na ko sabulun wanka na so kowa sai na danka mishi nashi a hannu saboda na san wannan ɗaki ai sun fi yawa ko omu ne ni nikan ba kowa nashi a hannu ne don na san wannan ɗaki sun fi yawa in ka ce wannan ɗaki su bakwai ko su takwas ko su tara wannan ɗaki su biyu za ka raba daidai ai baka yi adalci ba kai ba ka so baka yi adalci ba akwai zalunci a nan saboda ka shirya musulunci bai yarda da wannan ba ka yi kokari ka yi koyi da Husaini Kayinji ka rinka ba kowa nashi a hannu ka huta
Allah ya saka da alheri tambaya na gaba na cewa kan makalla sallar nafila idan mutum ya kare ko ragi tana bukatan kabli ko ba'adi kowane sallah na da kabli da bani da ba'adin banda sallan gawa ita ɗaya ne ba ta da kabli da ba'adi don ba ta da ruku'i ba ta da sujuda saboda bala'in sallah a tsaye ake fara shi a tsaye ake kare shi
Ya sun ka ɗauka da. Ya sun ka ɗauka da.
na'am sai wannan tabbata cewa kan makalla mutum ne ya rantsa da girman Allah cewa ba zai aikata abu ba sai zai yi ya matsayi wannan wasu zai yi kafara zai ba da hutun nabi guda goma ko ya samu babban riga guda goma ya bada ko ya samu bayi guda goma ya ɗiyanta su
Na'am. sai wannan tambaya shi na ƙarshe yana cewa akan kula menene hukuncin magidancin da ya bi malami gida ya je faɗa da shi saboda wurin karatu ya ce zai koya matarsa wankan janaba
ban ji ka sosai ba
matar shi tana zuwa wajen karatu eh sai ta zo ta gaya mishi bayan ta dawo daga wurin karatu cewa malamin nasu ya koya musu wankan janaba haka shi kuma sai ce malamin ya yi ɓanna ya bi shi da faɗa shi ya shi kowa ɓanna me ya sa ya tura ta wani malami ya to bai koya mutum kan tana ba mu yi amfani ta je karatu sai a karanta da ita alƙur'ani ko ta yi wankan janaba mu yi amfani shi kenan tun na har ya iya bata ta je wankan jan- ta je wajen karatu ko ni ma a koya mata me ya kai ta shi mana ya je ya tambayo malamin ya zo ya gaya mata da aka ɗaura aure an ce da ci da sha da biyan bukata da addini yana kanka wakilinka ya ce ya ɗauka kuma ya zo ya gaya maka to ya aka yi sauran duk ka iya ka ɗauka amma banda addini eh tunda har ya ɗauke ta ya yadda ta je wajen karatun to yana da kyau malami ya koya mata komai ya zauna nuna mata yadda ake wankan ma ya ma ce ta zo ta yi practice ita ma ta gwada ya gani ai ya fi shi lalacewa shi da tura ta wurin karatu shi bai zuwa karanto ya zo ya karanta mata irin wannan kankanci da nake gani ana cikin gari jahilai wai mutane na zazzaune gindi itace suna hira wai matansu sun je karatu su suna nan to wani mamaki nake to su mazan Allah bai ce su yi karatu ba ne ko ko su mazan ba a tambayar su ranar alkiyama ne sai ka iske mata fadda hijabi rududu sun je wajen karatu amma ga mazan can bakin titi ana can ana ta hira wai matar shi ta san ilimi kada ta zama jahila amma shi jahili ne to kai ne amfani jahilcinka da kai da ita wa ya kamata ya san addini kai ba ka iya zuwa ka yi karatu amma ita ta je ta yi karatu shi yasa wani malami na ban labari ya ce wata rana ya fito karfe ɗaya na dare sai ya ji wasu mata za su je tahajjudi suna cewa "Mm, mm, mm." wallahi wai sai yanzu yake lalaba na ce ka lalabu da ni ni zan je ibada da jahilin banza to ji wannan kalma ba da kai ita fa ibada za ta wannan ibadan fa ya fi wanda za ta je yi wannan shi ne haɗari shi ne zai sa ta aljanna ya sa ta wuta amma wancan da za ta je sai an ga dama ma karɓa ai na shi ne dole ne annabi na cewa duk mata da ta yi sallah biyar cikin ɗakin mijinta ranar kiyama Allah zai buɗe mata kofofin aljanna guda takwas ta shiga duk wanda take so to ke da aka ce ki sallah ma na wajibi farilla ɗakin mijinki me kai ki sallah lafiya karfe ɗaya cikin dare in ba mura miki ba me kai ki sallah masallaci karfe ɗaya na dare kuma kai namiji a za ka yi dama ta ka taje ta harkiki karfe ɗaya kana kwance ɗaki me kake nema kai da kai da ita ma ya kamata ya je sallah to sallah lafiya dole ne in ba ta yi ba alkiyama za a tambaye ta ne me yasa ba ta je ta harkiki ba ina ne aka ce sai mata so mai da sun je da dole babu inda aka ce a yi shi dole ya yi to wai wannan tana faɗin cewa wai mijinta lokacin da yake bukatar ta wai jahili ne ita ibada za ta annabi sallallahu alaihi cewa duk matar da mijinta ya neme ta lafiya lau ta kiya Allah sai ya tsine mata a cikin daren nan mala'iku sai sun tsine mata kifaye ma sai sun tsine mata to me ta je masallaci me ta je kaga zuwan bai amfani ba kenan duk tafiyar da take cikin wuta take tafiya cikin wuta za ta je cikin wuta za ta dawo da ma za ta zo ta kwanta ɗakin mijinta bayan sallar isha'i mijin na kallon ta ma yana jin daɗi ladan da ake rubuta mata zuwa gari ya waye ya fi tun na da za ta yi ko da ma cikin ɗakin ta ne ko da ma cikin ɗakin da za ta yi domin idan ba ta ta ce za ta yi azumin nafila in ka ce ba ka yarda ba dole ta bari ina so zai azumi gobe na nafila ni ko ban soki saboda ina so in zo da tatta baki to dole ta ba azumi in ta tashi ta ce za ta yi nafila da daddare in ka ce baka yarda ba dole ta bar nafilan in ta ce za ta yi nafilan ta yi ma Allah laifi kuma Allah zai kama ta yi mata azaba amma me kake so wallahi so nake ki zauna kawai in ta kallon ki to shi kana zauna ku ta kallon juna to kallon nan da take mata ana rubuta mata lada ladan da za ta samu yafi na nafilan ba daga mata ku kiyaye amma wanda ya tura matar shi ya ce ba a koya mata wankan janaba nan gaba ma sai an koya mata
Allah kara lafiya.
sallar yau
sallar yau bismillahir rahmanir rahim suna rama rahim ومن صلى ليلة السابعة عشر من شهر رمضان wanda ya salla na
ليلة السابعة عشر wanda ya salla dare yau عشر ركعة raka'a goma ne يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة zai karanta fatiha daya وإنا أنزلناه مرتين inna zana kafa biyu raka'a goma kowane raka'a fatiha daya inna zana kafa biyu وقل هو الله أحد مرتين kul huwa allah kafa biyu كان له من الأجر za a ba shi lada kaman عدد من آمن بالله من آدم إلى يوم القيامة za a ba shi lada kaman duk wanda suka yi imani da Allah tun zamanin annabi Adam har zuwa tashiyar kiyama
ثم sallah raka'a goma sallama biyar kowane raka'a fatiha daya inna anzalnahu biyu kul huwa allah biyu ba wahala in an zama biyu kul wallahu biyu laka a goma sallama biyar in an gama za a karanta ne ka karanta ya Allahu ya Allahu kafa ɗari
يا ya باطل baɗinu to ya baɗinu kafa ɗari in ka mance ka karanta duka sunan Allah kowane iri